وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور يا سعد قلبي كلما أقبلت ضاعفت الأجور وجمعت بين فضائل نور على في القلب نور نور وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور إما أتيت تعانقا Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. Bayan gaisuwa irin ta addinin Musulunci, tare da fatan muna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya datar da mu da dukkanin alkhairan da ke cikin wannan ranar amin summa amin. ‘Yan uwa masu albarka da ke sauraronmu a daidai wannan lokacin, Abu Abdullahi Umar Yakubu Ili ne kamar kullum ke muku lale marhabun a wannan shirin namu mai albarka na ilimi cikin ilimi. shirin da ke zuwa mana a duk ranar Asabar da misalin karfe tara na dare, ku dai ku tabbata kun kasance tare da ni domin karuwa da abubuwan ilimin da ke cikin shirin. Shiri ne da wani bawan Allah ya ɗauki nauyin kawo muku. Muna addu'ar Allah ya sa masa albarka a iyalansa da kasuwancinsa amin summa amin. shiri ne da yake zuwa muku ta gidan rediyon dala mai yaɗa shirye-shiryensa a kan mita 88.5 a zangon fm a wannan satin muna ɗauke da gamsassun bayanai akan ayoyi biyar ɗin farko na suratul alaq ayoyin da su ne na farko da allah maɗaukakin sarki ya aiko mala'ika jibril da su zuwa ga annabinmu annabin rahma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba su ne ayoyin da malamai suke sanar da mu cewa a dalilin saukar da su ne annabi ya zamanto ɗan aiken Allah zuwa ga bayinsa kuma su ne suka zamanto farkon samun rahma ga wannan al'ummar tamu kar da yana cika ku da bayanai saboda mun riga mun gayyato malaman da za su yi mana bayani akan waɗannan ayoyin waɗanda suka haɗa da Alaramma Hassan Muhammad Tahir, Ustaz Usman Musa Khalid, Malam Zaki Ubala Adam, Dr. Kabir Abubakar Asgar, Sheikh Umar Tijjani Hassan, Malam Abba Abdallah Wali, Ustaz Muhammad Abdulkadir Shisu Abu Uwaisa.
إما أتيت تعانقات في الدوح أطياف الزهور والكون يهتف ضاحكا رمضان يا بدر البدور وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور
ما شاء الله kai tsaye kamar kowane mako zan wuce unguwar hotoro wajen alramma Hassan Muhammad Tahir ya karanta mana aya ta ɗaya zuwa ta biyar da ke cikin suratul alaq alramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
Alhamdulillah, bayan dawowa daga unguwar Hotoro, na wuce kai tsaye wajen ɗaya daga cikin limaman masallacin Juma'a na Bilal bin Raba da ke unguwar Maidile, wato Sheikh Usman Musa Khalid, ya fassara mana ayoyin namu na wannan makon. Malam gare ka.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka ‘yan uwana masu sauraron mu na mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau muna tare da ayoyi guda biyar na farkon suratul alaq waɗanda za a ji tafsirin su a takaice da ikon Allah ta'ala Allah ta'ala yana faɗa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam fassara waɗannan ayoyi masu albarka shine iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wanda yayi halitta ma'ana wannan magana ce Allah ta'ala yake fuskantar da ita zuwa ga annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine farkon abin da ya fara sauka na daga alkur'ani mai girma wato kira zuwa ga ayi karatu ayi rubutu a nemi sani a nemi ilimi Allah ta'ala ya ce khalaqal insana min alaq Allah ya halicci dan adam daga ainihin gudan jini wannan halitta ta dan adam mai ban mamaki mai ban kai wacce take cike da hikimomi wacce take cike da iko na Allah ta'ala wanda yake ba kankani ba to wannan dan adam din da kake gani da duk abin da yayi wanda zai baka mamaki ya dimauta tunaninka to Allah ta'ala ya halicce shi ne daga gudan jini iqra wa rabbukal akram maka yi karatu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ubangijinka shine wato ainihin mafi karamci wanda babu wani mai karamci da ya daidai da Allah ta'ala Allah ta'ala babu mai kama da shi babu wanda ya kusa da shi ballantana ma ya kama da shi kuma daga cikin abin da yake nuni a bisa karamcin Allah ta'ala shine kasancewar ya halicci wato ainihin ya sanar da bayansa abin da da ba su sani ba na daga nau'i nau'i na ilimin muka kala kala da wato ainihin abubuwa da ake iya sani ake iya neman ilimin su a faɗin wannan duniya allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam Allah shine wanda ya sanar bil qalam wato ainihin game da alƙalami wanda da alƙalami ake rubuta ilimi da alƙalami ake rubuta littattafa da alƙalami ake dabaibaice duk wani abu da ake so a dabaibaice na ilimi a tattare shi a rubuce shi a taskace shi allamal insana malam ya alam Allah ta'ala ya sanar da dan adam abinda da bai sani ba wanda Allah ta'ala ya sanar da wannan dan adam abinda da can bai sani ba kamar yadda ya ainihin turo dan adam daga duhun jahilci zuwa ga haske wanda yake na ilimi akwai magana mai ban kaye wacce wato ainihin imamul qurtubi yayi a tafsirinsa inda yake cewa nabbaha ta'ala ala fadli ilmi kitaba wato Allah ta'ala ya faɗakar a bisa falalar ilimi na rubutu lima fihi min almanafi al'azima saboda abin da yake cikin wannan na daga abubuwan amfani masu girma allati la yuhitu biha insan wanda babu wani mutum da ya isa ya kewaye ya karaɗe da wannan ya iya ainihin mamaye wannan baki daya malam ya ci gaba da cewa ma duwinatil ulumu ba a rubuta wasu ilimin muka ba wala qayyidatil hikam ba a dabaibaice wato ainihin hikimomi ba wala dubitat akhbarul awwalina wa maqalatuhum kuma ba ainihin tsare ko an kiyaye labarai na magabata waɗanda suka zo tun a farko farko da ainihin maganganun su ba wala kutubullahi munazzala ko kuma littattafan da Allah ta'ala ya saukar duka ba a dabaibaice su an killace su an taskace su ba illa bil kitabati sai da rubutu da rubutu ne wato ainihin aka taskace tarihi na magabata waɗanda suka gabata a baya da rubutu ne aka rubuce littattafan Allah ta'ala hagga alkur'ani mai girma muna karanta shi gashi nan a rubuce mala ya ci gaba da cewa walaulaha ba dan haka ba mustaqamat umuru umuru dunya wad din da al'amuran duniya ma da addini baki ɗaya da basu tsaya ba to wannan dai ana nuna mana muhimmancin alƙalami muhimmancin rubutu muhimmancin ilimi Allah ta'ala ya ba mu ilimi mai albarka Allah ba mu ilimi mai amfani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko menene sababin saukar waɗannan ayoyin ga Malam Zakiyu Ubala Adam daga unguwar 'yan kaba da ke jihar Kano.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waɗannan ayoyi kamar yadda Imam Al-Qurtubi yake faɗa a cikin tafsirinsa su ne ayoyi na farko da suka sauka a cikin Alƙur'ani mai girma bisa zance mafi rinjaye daga malaman tafsiri dangane da abin da ya shafi sababin saukar waɗannan ayoyin za mu same shi kai tsaye daga hadisin da nana aisha uwar mumine allah ya kara mata yadda ta rawaito wanda take labartawa cewa farkon abin da aka fara wa manzon allah sallallahu alaihi wasallama da shi na daga wahayi shine mafarki nagari sai ya zama na manzon allah sallallahu alaihi wasallama baya ganin wani abu a mafarki face sai ya zo ya tabbata kamar ketowar asuba daga nan ne sai aka sawa manzon allah sallallahu alaihi wasallama san keɓanta ya yi ibada wato halwa sai ya kasance ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi kogon hira don keɓanta ya gudanar da bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala a can manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan yi wasu 'yan kwanaki a can sannan daga bisani sai ya komo ga iyalinsa wajen nana Khadija don ya ƙara tanadin wani abun guzurin sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ƙara komawa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga yi har lokacin da gaskiya ta zo masa a lokacin yana kogon hira sai mala'ika ya zo masa wato mala'ika jibrilu yake cewa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ikira sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da shi ma ana bi in ni ba mai karatu bane sai mala'ikan ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya matse sannan ya sake shi sai ya ƙara cewa ikira nan ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ƙara cewa da shi ni ba mai karatu bane karo na biyu kenan mala'ikan ya ƙara kama shi ya matse sannan ya sake shi a karo na uku ma mala'ikan ya ƙara tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ikira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara cewa da shi ma ana bi ƙari'in wato ni ba mai karatu bane daga nan mala'ikan ya ƙara kama ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya matse sannan ya sake shi sannan yake karanta masa waɗannan ayoyin ikira abismi rabbika allazi khalaq khalaqal insana min alaq yara wa rabbukal akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wannan waƙi'a da ta faru sai ya dawo gida gaban sa na faduwa ya shiga wajen Nana Khadija Allah ya ƙara yadda a gare ta yake cewa ku lullube ni ku lullube ni ku lullube ni sai suka lullube shi sallallahu alaihi wasallama har sai da tsoron ya tafi sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya samu dama ya labarta wa nana Khadija duk abin da ya faru daga ƙarshe ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya ji wa kansa tsoro sallallahu alaihi wasallama sai Khadija take faɗa da siffa ta kwantar da hankali ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama take cewa haƙiƙa wallahi Allah ba zai tabar da kai ba har abada lallai kai kana sadar da zamanta kana ɗaukar nauyi kana taimakon marashi kana girmama baƙo kana taimako akan dukkanin wani abu na gaskiya sai na khadija daga nan ta ɗauki manzon allah sallallahu alaihi wasallama suka tafi wajen waraka ta ɗan naufal wato ɗan babban khadija kenan wanda waraka mutum ne da ya addinin nasaranci a lokacin jahiliya saboda haka yana da ilimi kwarai da gaske a tare da shi kuma a lokacin waraka ta ɗan naufal ya tsu tsufa ya manyanta dan har ya makance ma sai khadija da suka je take cewa da shi ya kai dan baffana saurari abin da dan dan uwanka zai faɗa maka sai warakati yake cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai dan dan uwana me ka gani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi labarin komai sai warakatu yake cewa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ai wannan mala'ikan da ya sauka ga annabi Musa ne shine ya zo zuwa gare ka sai warakati ya ce ina ma a ce ina da ƙuruciya ina ma a ce ina raye lokacin da mutanenka za su fitar da kai daga garin makka sai annabi alaihi salatu wassalam mamaki ya kama shi har yake cewa yanzu har akwai lokacin da mutane na za su iya fitar da ni sai waraqatu dan naufal yake cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ba wani mutum da zai zo da irin abin da ka zo da shi face sai an yi masa adawa an cutar da shi idan har ina raye wannan lokacin zai zo ni ko na yi alkawarin zan taimaka maka sai dai kash Allah subhanahu wa ta'ala bai yi wa waraqatu dan naufal tsawon rai ba face ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to kai tsaye za mu iya samun sababin saukar wannan ayar daga wannan hadisi na nana Aisha uwar muminai Allah ya ƙara yadda a gare ta Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace Allah ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ma'assalam Daga birnin Zaria kuwa da ke jihar Kaduna, mun tambayi Dr. Kabir Abubakar Asgar ko wasu darussan ayar take ɗauke da su?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waɗannan ayoyi na Alƙur'ani mai girma waɗanda shi ne farkon suka cikin Alƙur'ani daga aya ta ɗaya zuwa ta biyar a cikin suratu Ikra suna ɗauke da fa'idoji masu ɗimbin yawa da kuma abubuwa da malamai suka yi ta zakulowa na irin fa'idar da ke ciki. Daga ciki malamai sun bayyana cewa waɗannan ayoyi guda biyar suna da bayani da suka yi akan usulis sifat wato wato ka'idoji na siffofin Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda daga ciki ayoyin sun yi bayani akan siffar Allah ta kasancewarsa shine mahalicci da kuma siffar ɗayantuwar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma siffa ta cewa Allah shine ubangiji wanda yake rainan bayansa sannan da kuma wato Allah shi ke da ilimi kuma Allah shi ke aiko manzanni waɗannan siffofi ayoyin sun nuni zuwa gare su sannan ayoyin suna nuni zuwa ga tafarkin koyon ilimi wanda malamai sun yi da bayani akan cewa akwai tafarki iri uku waɗanda ake bi wajen koyon ilimi daga ciki akwai karɓa daga wani wato ta fuskar tattaunawa da waninka ko ta fuskar karanta abin da ya rubuta wanda wannan hanya tana faruwa ne idan an samu abin rubutacci da kuma tattaunawar ga ayatai ishara zuwa ga karban ilimi ta fuskar karantawa a rubuce wato ishara da ayoyin suka yi zuwa ga muhimmancin alƙalami sannan hanya ta biyu ta samun ilimi ita ce hanyar koyo daga bakin malami da kuma ɗaukar shifta idan malami yana wato imla'i wannan kuma shine abin da ayoyin suka nuna kai tsaye a inda nabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karban ilimi din na wahayi kai tsaye daga malaminsa wanda shine jibril alaihi salam sannan hanya ta uku wadda ayoyin suka yi ishara ta samun ilimi shine irin abin da Allah subhanahu wata'ala yake ma bawa fatahi da shi ta hanyar wato ya sanya masa fahimta a cikin kirjinsa ya kuma bashi wato ganewa ta iya tsamo wasu hukunce-hukunce ko fahimtar wasu abubuwa kamar da sayyidina ali yake bayyana a cikin hadisin bukhari cewa da kuma fahimta wacce Allah ke bai wa mutane to wannan ayoyi sun ishara zuwa ga wannan ta fuskar faɗin Allah subhanahu wataala da yake cewa allamal insana ma lam ya'lam malamai suka ci gaba da bayanai cewa waɗannan ayoyi suna nuni zuwa ga abin da ake kira da suna mirasul anbiya wato gadan annabawa wanda kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake bayyanawa gadon annabawa shine ilimi annabawa ba su bar gadon dinari ko azurfa ba amma dai sun bar gadon ilimi ne don haka ya kasance shi manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da mala'ika ya zo gare shi da sakon Allah sako na farko da aka taho masa da shi shine sakon da ke nuni zuwa ga muhimmancin ilimi domin wannan shine gadon annabawa shi ma ya ci gaba da tafiya kenan alaihi salatu wasalam a bisa tafarkin yan uwansa annabawa alaihi musallam ajma'i wannan yana nuni kuma har ila yau zuwa ga cewa wannan al'umma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to abin da yake turke ga samun daukaka da samun ci gaba a gare ta shine ilimi kasancewar shi wato tushe na farko ko fandisho na farko da aka gina wahayin alqur'ani mai girma akai wannan ayoyi har ila yau suna ishara zuwa ga ni'imar Allah subhanahu wataala da ya mabayinsa ya aiko musu su wannan babban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma ya ba su bishara akan cewa shi ke ba su ilimi da kuma abin abinda Allah subhanahu wataala ya bayyana akan cewa wannan ilimi Allah ne ke sanar shi da dan adam abin da bai sani ba kamar yadda ya sanar shi da mahaifinmu wato annabi Adam alaihi salam abubuwan da mala'iku ma ba su sani ba har ila yau a cikin waɗannan ayoyi akwai isharori ko kuma wato wasu wato lata'if wasu ma- maganganu da malamai suka fitar wanda suke nuna zuwa ga wasu fawaid na musamman alal misali a cikin faɗin Allah da ya ce iqra bismi rabbik ah, malamai suna cewa anan suna tambaya me yasa ba a ce iqra bismillahi ba kamar yadda mai karatu karatu idan ya zo ko zai aikata wani abu yakan ce bismillah me yasa aka yi uduli daga sunan Allah zuwa sunan Rabb malamai suka ce saboda nuni zuwa ga tausayi da Allah subhanahu wataala yake wa Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma yiwuwar danganta wato sunan Rabb din da aka ce rabbuka aka sanya bamiri ah, domin lafazin Allahu ba a sanya mishi dalili dalili haka Ah, wannan ya nuni zuwa ga Allah shi ya kadaitu da renon bawansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kuma sauran bayin Allah sannan umarni da aka yi cewa a yi karatu yana nuni zuwa ga muhimmancin karatu ga wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma bayani da Allah ya kawo cewa shine mai halitta wannan nuni zuwa ga mahalicci wannan aya tana nuni zuwa ga muhimmancin karatu da sunan Allah wato a sanya Allah a cikin dukkanin karatu karatun da za a yi ta fuskar yi don Allah wato ikhlasi kenan da kuma sanya dokokin Allah a kan gaba wajen gudanar da karatun da kuma hani akan raba tsakankanin karatu da addini irin tsarin da wato tura yamma turawan yamma a yau suke uh, suke kamfen da cewa a raba addini da kimiyya da fasaha a raba addini da ilimi da sauransu wannan aya tana nuni zuwa ga hadarin haka sannan ayoyin sun yi bayani akan kwarewa Allah wajen iya halitta da kuma ijaz na Qur'ani wanda yake cewa al-ijaz da ilmi wanda yake nuni zuwa ga cewa al-Qur'ani yayi ishara zuwa ga abin da sai a wannan karni da muke rayuwa ne karni na 21 sannan bature mai bincike na kwakwaf na kimiyya da fasaha ya iya gano yadda tsarin halittar dan adam take a cikin mahaifar uwarsa abinda Allah subhanahu wataala ya ambata fiye da shekara 1400 ta fuskar maimaita ikra da aka maimaita aka sake maimaita ikra wannan yana nuni zuwa ga muhimmancin da ya karatu har ila yau da kuma siffar Allah subhanahu wataala ta al-akram wadda take nuna cikar karamcinsa har ila yau cewa da Allah subhanahu wataala shi yake sanar da bawa abin da bai sani ba ah, yana nuni zuwa ga ah, buƙatar wanda ya san ilimi zuwa ga tawalu ya san cewa Allah ne ya bashi ba shi ya ba kanshi ba ba wayan shi bane ba dabararsa bace kamar da Allah yake cewa ma utitu min al-ilmi illa qalila duk abin da kake ganin Allah ya baka na ilimi to kankani ne wannan abin sannan ah, ah, har ila yau da aka ambaci cewa ayi karatu da sunan Allah mafi girma wannan yana bayyana wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa Allah subhanahu wataala zai bashi ilimi zai girmama shi kuma kasancewar shi bai iya rubutu da karatu ba kada hakan ya sa ya karaya cewa ba zai iya samun ilimi ba Allah mai iko wanda ya halitta wanda ya girmama shi da wannan manzanci zai sanashe shi ilimi mai tarin yawa insha Allah wallahu ta'ala a'lam wassalamu alaikum warahmatullahi
قد فاز من قام الليالي هاجرا دنيا الغرور يتلو الكتاب مرتلا مستشعرا ضيق القبور قد فاز من قام الليالي هاجرا دنيا الغرور يتلو الكتاب مرتلا مستشعرا ضيق القبور وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور يا سعد من يمضي على درب الهدى ليث هطور لا ينتهي لا ينحني لا يرتجي غير الغفور وأتيت يا خير الشهور تهدي في تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور
Sheikh Umar Tijjani Hassan, malami a jami'ar alƙalam da ke jihar Katsina, ya kawo mana hukunce-hukuncen da ayar ke ɗauke da su.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آيوين دا زامي مغانا أكيو سوني آيوي قدا بيردقت كن سورة العلق فدن الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم آية تفرقو فدن الله اقرأ باسم ربك الذي خلق الله يتشير أن نفسه سلم كي كراتو كان ميبوئي وكو kuma kana mai farawa da sunan ubangijin da ya halitta ya halicci komai ubangiji yau annabi sallallahu alaihi wasallam umarni ne a wannan aya da yayi karatu duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ya iya karatu ba amma Allah ya hore masa ta hanyar mala'ika jibril ya koyar da shi karatu kamar yadda ya tabbata a wata ayar Allah yana cewa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana ubangiji shine wanda ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kimsa masa alqur'ani a cikin cikin zuciya duk da ya kasance a da bai kasance yana karatu ko rubutu ba da Allah ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idhan lartaba almubtilun ba kasance kafin zuwan alqur'ani kana rubutu ba ba kuma kasance kana karantawa ba wanda hakan da hakan ya faru to da waɗanda suke da jahilci sai su shakku akan sauka alqur'ani sai Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam wani da yi karatu yace bismi rabbikal ladhi khalaq da sunan ubangiji wanda ya halicci komai malamai anan da yawa sun kafa wannan hujja akan wajabcin karanta alkur'ani da farawa da sunan Allah mana in za ka yi karatun alkur'ani sai ka ce bismillahir rahmanir rahim saboda umarnin da Allah subhanahu wataala ya manzo Allah su sama da ya fara karanta alkur'ani tare da basmala masu malaman tafsiri suka ce shine ka karanta alkur'ani karanta kana mai neman taimakon Allah wasu suka ce a aka karanta kana mai budewa da sunan Allah wanda dukkanin su kowanne yana kusar kowanne sannan a faɗin Allah allazi khalaq wanda ya halitta ubangiji subhanahu wata'ala ya keɓance faɗin halitta saboda babu wata ni'ima da Allah yi wa mutum ta farko wace ita ce ta halitta sannan kuma ita ce halittar Allah da i wanda shine ake magana tauhidin rububiyya bismi rabbika arrab Allah ya amfani da suna arrab daga cikin siffofinsa sannan kuma ya amfani da al-khal allazi khalaq ma'ana al-khaliqu wanda shine Allah subhanahu wataala ya lici kuwa wannan shine hakikanin tauhidin rububiyya ubangiji ya kawo shi anan domin kasantuwar dukkanin wanda Allah ya halitta suna ikirari da wannan tauhidi har kafiran lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yarda da cewa akwai mahalicci sai dai sun hada Allah da wani sai Allah yake cewa in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah fa anna yufakun da zaka tambaye shi wane ne ya halitta samai da kasai da sun ce ma Allah saboda haka wannan yana nufin cewa ubangiji yayi amfani da halitta halitta saboda ya nuna ita ce ni'imar da yawa kowa kuma kowa ya yarda da cewa akwai wannan ni'imar a kansa sannan wannan yana nuna mana muhimmancin ilimi wanda shine umarni na farko da Allah ya fara saukarwa annabi sallallahu alaihi shine yin karatu wannan yana nuna cewa komai zaka yi dan adam zai yi a bayan ilimi yake kafin ka fara bautawa Allah sai ka yi karatu ka san yanda zaka bautawa Allah ba zaka bauta masa cikin jahilci ba wannan yasa Allah ya fara wa manzo Allah sallallahu alaihi umarni da karatu kenan dukkanin wanda yake so yi wani abu na bauta ko bauta wa Allah to karatu shine farko domin ya bauta wa Allah ala basira Allah yace khalaqal insana min 'alaq ubangiji ya halicci dan adam daga gudan jini wannan ma ni'ima ce da Allah subhanahu wataala ya so ya tabbatar wa dan adam a cikin wannan aya mai albarka sannan kuma ya gaya wa dan adam inda yake shine tsatsansa domin kada dan adam ya ji cewa shi ya samar da kansa kada dan adam ya yadda cewa ne cuta ta samar da shi sannan kuma ya tabbatar da cewa shi ba wani bane da ya kamata in girman kai akan sauran mutane domin Allah ya halicce shi ne daga alas sannan bayan wannan ya ƙara gane cewa ubangiji ya cancanci ya bauta masa kuma ya rissina masa ya sauke kansa a gaban shi saboda ya halicce shi daga gudan jini gudan jini wanda ba wani abu bane ba Allah anan ya halicci dan adam ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ahadakum la yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakuna alaqatan thumma yakuna mudghatan مثل ذلك ثم يرسل ثم يرسل إليه الملك ملك معنى الله حديث yake cewa Annabi sallallahu alaihi ya ce hakika ɗayan ku ana tattara halittarsa a cikin kwana 40 yana mani sannan ya zama gudan jini sannan ya zama tsoka wanda wannan ayar da waccan wannan suna nuni da ce suna ƙara tabbatar da mu'jiza ta alkur'ani cewa ga abubuwan da ɗan adam ibi kafin ya kasance ɗan adam kafin mahaifiyar shi ta haife shi kuma wannan masu bincike na scientist sun zo sun tabbatar da wannan bayan kasancewar an samu mashina bayan kasancewa an samu injina da ake bibiyar abubuwan da suke cikin mahaifa sai gashi daga baya sun zo sun tabbatar da wannan alkur'ani ya saukar da wannan tun kafin lokacin da a fara samun ɗirɗishin irin wa'annan mashina wannan dalilin yasa wasu daga ciki dewa saboda wannan aya irin wannan ayoyi da Allah yi bayanin yadda ya halicci dan adam kamar irin ta take cikin suratul mu'minun thumma khalaqana nutfata 'alaqatan fa khalaqana al-'alaqata mudghatan fa khalaqana al-mudghata idaman yasa suka musulunta suka karba addinin musulunci saboda Allah ya faɗi yadda ya halicci dan adam Allah yake gaya mana a cikin aya ta gaba iqra wa rabbukal akram kai karatu da ubangijinka mafi karamci wanda daga cikin karamcinsa Allah shine saukar da wannan alqur'ani allazi 'allama bil qalam ubangijin da ya saukar da sanar da isanar wa isanar da alladhi allama bil qalam wanda ya sanar ta hanyar alqalami khalaqal alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam ya sanar da mutum abin da bai sani ba wanda shi ma shi ma sanar da mutum abin da bai sani ba ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah shine ni'ima ta farko da Allah ya fare wa kakanmu annabi Adam alaihi salam Allah ya ce wa allama Adam al asma'a kullaha ubangiji ya sanar da Adam sunayen abubuwa gaba daya wanda shine ni'ima ta farko tun daga annabi Adam kuma ita ce ni'ima ta farko da Allah ya fare wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta cewa ya fara sanar da shi ilimi wannan yana nuna cewa babu wata ni'ima da Allah zai wa dan Adam ta farko wacce take a farko bayan halittarsa da shi ne a sanar da shi ilimi sannan a daidai wannan lokacin wannan yana nuna cewa babu wani tashin hankali da da da da garari irin a ce mutum ya rayu babu ilimi amma ba zai san yanda zai bauta wa Allah ba ba zai san yanda zai gode wa Allah ba ba zai san menene ni'imomin Allah a kansa ina ga zamu takaita anan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Bayan dawowa daga jihar Katsina, mun wuce wajen Ustaz Abba Abdalla Gwale muka tambaye shi ko menene mahimmancin ilimi tare da darajar masu ilimin duba da wahayin farkon da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi akan ilimi ne.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب الشك إلمي الأمرين وندي كده مهمنشي قرية دغسكي وأن دليل يسا الله سبحانه وتعالى يبين bayani game da ilimi da muhimmancinsa da kuma fadala da darajar waɗanda suke ma'abota ilimi a cikin alkur'ani mai girma a gurare waɗanda suke masu tarin yawa haka kuma a annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani game da muhimmancin ilimi da wajabcin neman sa da kuma falala mai tarin yawa da daraja na ma'abota ilimi a cikin hadisai waɗanda suke ainihin wato ingantattu imam bukhari ya fitar da hadisi a cikin sahihin littafinsa kitabul ilm daga muawiya Allah ya kara mishi yadda manzon Allah sallallahu الله تعالى عليه وآله وسلم yake cewa man yuridu Allah bihi khairan yufaqihu fi din ma'ana dukkan wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so da alkhairi ko Allah ta'ala yake nufatar sa da samun alkhairi da rabauta duniya da lahira to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi sani ya bashi ainihin wato ilimi wanda yake na addini to idan muka dauki wannan ainihin hadisin zamu ga cewa yana nuni a bisa ga alkhairin da ke tattare da ma'abota ilimi wanda wannan dalili ne ko hujja ne da zai sa mutane su tsage damtse su kuma da dage su jajirce wajen neman ilimi duba da cewa neman ilimi abu ne wanda yake na wajibi abu ne wanda yake na farilla ainihin wato ga al'umma shi yasa Anas dan Malik Allah ya kara mishi yadda ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda al-Imam Ibn Majah Allah ya mishi rahma ya rawaito a cikin littafin sa Nasiruddin al-Albani Allah ya mishi rahma ya inganta wannan hadisi Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake cewa talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ma'ana shi neman ilimi farilla ne wajibi ne dole ne akan kowane ainihin wato musulmi matukar mutum musulmi ne to dole sai ya nemi ainihin wato ilimi abu ne wanda yake na wajibi abu ne wanda yake ainihin wato na, na, na dole a kansa wannan hadisi shi ma yana nuni ainihin wato a bisa ga muhimmancin ilimi da kuma yadda neman sa yake wajibi ainihin wato akan mutum hakanan Aba Huraira ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Imam Turmudi da Ibn Majah suka ainihin wato rawaito hadisin a Imam Nasiruddin Albani ya hassana hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ala inna ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa dhikrullahi wa ma wala wa 'alimun aw muta'allim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa haƙiƙa duniya tsinanniya ce la'antacciya ce haka duk abin da ke cikin ta shi ma tsinanne ne la'antacce ne in banda ambaton Allah da ainihin wato abin da yake da alaka da shi da kuma malami da wanda yake koyo kaga wannan hadisi shi ma yana nuni a bisa ga ainihin wato muhimmanci da falalan neman ilimi da kuma yadda ya kasance ainihin wato abu wanda yake mai muhimmanci da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala abu kuma mai muhimmanci mai daraja wanda ainihin wato mutane suke samun sa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake faɗi a cikin hadisin Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kara mishi yadda wanda al-Imam Ibn Majah ya rawaito Albani ya ainihin wato inganta hadisin manzo Allah yake faɗa falala da kuma wasicinsa ga al'umma game da ainihin wato masu neman ilimi manzo Allah yake cewa sayatikum aqwamun yatlabu yatlubuna al-ilma fa idza ra'aytumuhum faqulu lahum marhaban marhaban bi wasiyyati rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa da sannu waɗansu mutane za su zo suna ainihin wato neman ilimi manzo Allah sallallahu yake cewa a dukkanin lokacin da kuka ga irin waɗannan mutane masu neman ilimi to ku ce da su maraba maraba maraba wannan wasiya ce ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda take nuni a bisa ga girman daraja na ainihin wato sha'anin mai ilimi mu sani ya yan uwa dukkanin bawan da yake rayuwa a duniya matukar ya mutu ayyukansa sun yanke in banda mutumin da yake da ilimi kamar yadda ya tabbata cikin hadisin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza matal insanu in qata anhu amaluhu illa min salasa idan mutum ya mutu ayyukansa gaba ɗaya suna yankewa ayyukansa suna tsayawa in banda abubuwa guda uku illa min sadaqatin jariya aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'u la manzo Allah yace sai dai wata sadaka mai gudana wanda yayi wanda mutane za su amfana da wannan abin da ya ainihin wato bayan mutuwarsa ko kuma ainihin wato wani ilimi wanda ainihin wato ya bayar ake amfana da shi shi ma zai mishi tasiri ainihin wato a bayan mutuwarsa ko kuma na uku manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace ko kuma da na gari wanda ainihin wato ya mutu ya bari wanda zai dinga yi masa addu'a wannan shi ma yana nuni a bisa ga ainihin wato muhimmanci da daraja ta ainihin wato ilimi haka yana daga cikin daraja ainihin wato ta ilimi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa babu wani bawa da zai ainihin wato fita ya kama hanya yana mai neman ilimi ko hanyar tafiya zuwa ga neman ilimi face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mala'iku sun shimfida fukafukansu a ƙasa yana bi ta kan wannan fukafukai din saboda girmamawa saboda matsayinsa da darajarsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to babu shakka waɗannan hadisan hadisai ne ainihin wato waɗanda suke da muhimmanci kwarai da gaske waɗanda kuma ake da buƙatar mutane su koma zuwa ga waɗannan hadisan su dage su jajirce wajen neman ilimi domin falalar ilimi da ainihin wato matsayinsa abu ne wanda yake ainihin wato mai matukar girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar da mutane ainihin wato muhimmancin ilimi ilimi wanda yake ainihin wato na zuciya da ilimi wanda yake na baki wanda shine abin da ainihin wato yake sanya mutum ya kasance mai kiyaye dokokin Allah manzo ta'ala ke cewa al-ilmu ilmani ilmun fil qalbi fa dhaka al-ilmun nafi' wa ilmun 'ala al-lisan fa dhaka hujjatullahi 'ala ibn adam ma'ana shi ilimi iri biyu ne akwai ilimi wanda yake ainihin wato a zuciya wanda shi wannan ilimin shine ilimi wanda yake mai amfani wanda idan mutum ya ji zai rike a zuciyarsa zai kuma yi aiki da wannan ainihin wato ilimi din manzala ya ce wa ilmun 'ala al-lisan da kuma ilimi wanda yake akan doran harshe kadai fa dhaka hujjatullahi 'ala ibn adam manzala ya ce wannan shine hujjar Allah subhanahu wa ta'ala akan dan adam dan adam ya zamana ya san ilimi amma kuma ya zamana baya amfani da wannan ainihin wato ilimi din shi yasa manzon Allah ya nusashe mu cewa mu kasance masu yin addu'a a dukkanin lokacin da Allah ta'ala yake ba mu ilimi mu ce Allahumma nafi Allahumma anfa'na ko kuma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman walhamdulillahi ala kulli hal kamar yadda Imam Tirmidhi ya rawaito daga Abu Huraira manzon Allah ya ce Allahumma anfa'ni bima 'allamtani ya Allah ka amfanar da ni da abin da ka sanar da ni wa allimni ma yanfa'uni ya Allah ka sanar da ni abin da zai amfanar da ni wa zidni ilman ya Allah ka ƙara min ilimi walhamdulillahi ala kulli hal manzo Allah ya ce godiya ta tabbata ainihin wato game da godiya ta tabbata ga Allah a kowane hali haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara nuna mana muhimmancin addu'a da neman ilimi a cikin ainihin wato hadisin Abu Huraira wanda Imam nasai ya rawaito Albani ya inganta shi manzo Allah yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa min du'a'in la yasma wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba ma'ana ya Allah ka tsare ni daga ilimi wanda yake bashi da amfani da addu'a wadda take ainihin wato ba a ji ba a karba da zuciyar da bata ainihin wato tsoron Allah da kuma ainihin rai wanda yake baya wadatuwa ya ƴan uwa idan muka duba waɗannan za mu ga cewa ainihin wato matsayi daraja ce ta ilimi da kuma muhimmancinsa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake faɗi kamar da sayyidina Umar Allah ya kara mishi yadda yake cewa sami'tu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam ko kuma hadisin sayyidina Umar Allah ya kara mishi yadda wanda yake magana akan falalar ilimi kamar yadda ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa innal ulama idha hadaru rabbahum azza wa jal kana mu'adha bayna aydihim ma'ana manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake fadar daraja ta ainihin wato masu ilimi da ainihin wato matsayinsu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah ke cewa man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'ardan min ad-dunya lam yajid 'urf al-janna yawm al-qiyamah kaga wannan manzo Allah yana kwadaitar da mutane cewa shi ilimi ana yin sa ne dan neman yardar Allah manzo Allah ya ce dukkanin wanda ya san ilimi wanda ake neman yardar Allah da shi amma ya zamana ya san wannan ilimin ne dan ya samu wani abu daga cikin abubuwan jin dadin duniya ba zai ji ainihin wato kamshin aljanna ba ranar tashin alkiyama to wannan yake nuni akan cewa idan Allah subhanahu wata'ala ya ba mutum dagewa ta neman ilimi to da akwai bukatar ainihin wato ya sanya ikhlasi a cikin zuciyarsa Allah subhanahu wata'ala ya bamu dacewa Allah subhanahu wata'ala ya bamu ilimi wanda yake ainihin mai amfani wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah A ƙarshen shirin namu na wannan makon mun koma garin Zaria wajen Ustaz Muhammad Abdulkadir Shisu Abu Uwaisa muka tambaye shi kowace hikimar ce ta sa Allah maɗaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyin da ke magana akan rubutu da karatu?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جماعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدى بياني سكزباتا نمعنون وأن آيوي فرق وهي جمائك سيرا annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma abubuwan da waɗannan ayoyi suka kunsa na ilimomi mabambanta babu shakka har ila yau waɗannan ayoyi suna kunshe da wasu hikimomi masu matuƙar mahimmanci wanda yasa Allah madaukakin sarki ya gabatar da cewa ikra bismi rabbikal ladhi khalaq a matsayin wahayin farko akan sallah da azumi da sauran dukkanin nau'o'in ibada babban malamin tafsiri al-imamu ibnu ashur muhammad ibn Tahir ibn Ashur a cikin tafsirinsa At-Tahrir wa Tanwir ya bayyana cewa lallai akwai wasu ainihin wato manya-manyan dalilai ko kuma hikimomi a cikin waɗannan wahayin farko da ya sauka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki tabbatar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa daga Allah ne babu ainihin wato san rai da san zuciya a cikin duk abin da yake faɗi kamar yadda Allah yake cewa ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha yace ta تلقين محمد صلى الله عليه وآله وسلم الكلام القرآني وتلاوته إذ كان لا يعرف التلاوة من قبل معنى لكنا والنبي صلى الله عليه وسلم أكرن أيه نوحي دا أكي سوكر مشي دوما كافون وانا لوكتين بيسان ربوتوبة بيسان كراتوبة كما يدى الله مدعو كتن سيكي كتوا والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هذا الله صلى الله عليه وآله وسلم باين يا كسنتي يا taso daga cikin al'umman da suke ummi waɗanda ba sa rubutu kuma ba sa karatu sai Allah ya zo ya lakkana mishi wannan karatu ya ce kuma sanannen abu ne cewa ba a karanta abu sai daga abin da yake a rubuce sannan ba a ainihin karanta abu sai daga abin da aka haddace a kirji ma'ana yake a cikin ainihin wato a haddar mutum manzo Allah an umarce shi ya karatu ne daga abin da za a isar mishi na wahayi da zai haddace aka ba dan yana da wani rubutu wanda yake a ajiye a cikin littafi ba har ila yau hikimomin da suke cikin waɗannan ayoyi a matsayin farkon wahayi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam shine bayyana darajar ilimi kuma da nuna cewa ɗaukaka yana tabbata ne kaɗai ta hanyar ilimi shi yasa Allah ya fara ainihin saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al'amarin ilimi a karan farko malamai suka ce mina hikmal baligha yana daga cikin hikimomi cikakku annallaha subhanahu qaddama al-ilma fi nuzul al-wahyi ala sa'ir al-umur kulliha shine da Allah ya gabatar da bayani game da ilimi akan duk sauran abubuwan ibada iz inna awwal al-ayati nuzulan qawluhu ta'ala farkon aya da aka saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam shine fadan Allah madaukakin sarki ikra bismi rabbikal ladhi khalaq zuwa karshen waɗannan ayoyi guda biyar da haka sai suke cewa waɗannan ayoyi da suka sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna tabbatar da cewa lallai Allah madaukakin sarki shi yake sanar da mutum abin da da bai sani ba don haka abu na farko da aka yi wa manzon Allah wahayi kenan shine tabbatar mishi da cewa yayi karatu ma'ana zai yi ilimi kuma da sunan Allah don haka malamai suke cewa ilimi da ake batu a nan ilimi ne na shari'a a cikin ilimin shari'a akwai duk abin da ake bukata na wayewa da ci gaba da haɓaka saɓanin yadda 'yan boko zalla musamman suke tunanin cewa a cikin ilimin boko ne za a samu wayewa da haɓaka da makamantansu har ila yau suka ce Allah maɗaukakin sarki ya ainihin ya bi ma'abota ilimi a wurare mabambanta a inda yake ƙara tabbatar da cewa ilimi da shi ake samun ɗaukaka a dukkanin al'amari faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin suratu zumar hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab waɗanda suke ma'abuta ilimi da waɗanda ba su da ainihin wato ilimi ba sa zamowa ɗaya ma'ana ba za a iya gwada su a kwatanta su da juna ba har ila yau a wani waje a cikin suratul mujadala Allah madaukakin sarki yana cewa yarfa illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat Allah madaukakin sarki yana ɗaukaka masu imani daga cikin ku da kuma mababota ilimi wajen ba su daraja madaukaki akan waɗanda ba su ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin abubuwan da Allah ya umarce shi ya yawaita roƙo kuma yana neman ƙarinsa shine ilimi kamar yadda ya zo a cikin suratul taha Allah yake cewa kun rabbi zidni ilma ya Allah kai min ƙarin ilimi wannan ilimi shine ɗaya daga cikin abubuwan da annabin Allah annabi Adam uban halitta dan Adam ya samu fifiko a tsakankanin mala'iku da shi a yayin da Allah madaukakin sarki ya nemi mala'iku su ba shi labarin sunayen wasu ababai suka nuna gazawansu da kuma rashin saninsu Allah ya ce wa annabi Adam ya ambaci sunayen da ya ambata sai ya samu ɗaukaka da fifiko sama da mala'iku akan ilimi wannan yake nuna lallai ana samun ɗaukaka ne da kaiwa zuwa ga nasara ta hanyar ilimi wannan na daga cikin hikiman da yasa Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ainihin wato al'amarin ilimi a karan farko ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisan shi da dama ya nuna muhimmancin ilimi wajen koyon shi da kuma karantar da shi annabi yake cewa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin lalle neman ilimi farilla ne ga duk wani musulmi sannan yana daga cikin hanyoyi da mala'iku suke ainihin wato girmama bawa ta hanyar su shimfiɗa mishi fakafakan su annabi yake cewa talibul ilmi tastaghfir lahu kullu shay'in hatta al-hitam fil bahr da makamantan su al-imam ibn qayyim Allah ya gafarta mishi a cikin littafin sa miftahu daris sa'ada yana cewa la shay'un akbaha bi akbahu bil insani min an yakuna ghafilan an al-fada'il diniya ba wani abu da yake wato mafi muni ga dan adam kamar a ce ya gafala daga sanin abin da zai samu daukaka da shi a addini wal ulumin nafi'a da kuma samun ilimi mai amfani wal amali salihah da kuma ayyuka na gari faman kana kazalika fa huwa min al-hamaj ria da haka duk wanda ya kasance bai san abin da zai ainihin wato samu daukaka da shi ba a cikin addini ya zama kamar ainihin wato dabba kenan Allah ya kiyaye a wani wajen ya ainihin wato ƙara tabbatar da cewa kullama tasa ilmul abd in shara sadrahu wattasa duk sanda ilimin bawa yake ƙara faɗi yake fara yake ƙara yalwatuwa to Allah Allah sai ya rinka buɗa mishi zuciyar shi walaita hadha li kulli ilmi amma fa ba kowane irin ilimi ake nufi a nan ba bal lil ilmi al mawrufi an rasul sallallahu alaihi wasallam a ilimi ne wanda aka gada daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar da annabi ke cewa al ulama warasatul anbiya yace wa huwa al ilmu nafi wannan shine ilimi mai amfani fa ahluhu ashrahu an nas sadra wa awsa'uhum quluba wa ahsanuhum akhlaqan wa atyabuhum aisha a takaice waɗannan suna daga cikin manya-manyan dalilai wanda suke nuni akan ɗaukaka da falala da ilimi da ma'abota ilimi yake kasancewa shi yasa Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan a matsayin wahayin farko ga Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan nan suka ce babu shakka duk wani abu daga cikin abubuwan ibada ba zai zan karɓaɓɓe ba idan mutum ya yi shi akan jahilci wannan sun kafa hujja da hadisin sahabi Khallad bin Rafi al-Musi'u salatihi a inda ya zo ya salla a gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallam sakamakon haka Annabi ya nuna cewa sallan nan nashi ba karɓaɓɓe ba ne domin ya yi shi a bisa jahilci sai annabi ya koya mishi salloli duka waɗannan suna ƙara nuna lallai ilimi shine a ainihin wato kan gaba kafin duk wani abu ya biyo baya waɗannan a takaice kenan Allahu a'la wa a'lam assalamu alaikum wa rahmatullah
Allah ya saka da alkhairi malam kuma muna fatan kowa da kowa karami da babba maza da mata za mu koma makaranta domin samo ilimin yadda za mu bauta wa Allah maɗaukakin sarki cikin ilimi ba tare da jahilci ba tunda mun ji malamai suna cewa ba a girma wajen neman ilimi
فأحسهم في مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور رمضان مزرعة فأحسن في مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور رمضان مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور رمضان مزرعة فأحسن في مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور
duba da yanayin lokaci dole mu dakata a nan sai idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa da rai da lafiya inda za ku ji mu ɗauke da bayanan wasu daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma muna kuma miƙa godiya ta musamman ga mu da suke ba mu haɗin kai a koda yaushe Allah ya saka musu da alkhairi ya albarkaci iyalansu ya amfanar da al'ummar musulmi da ilimin da ya ba su a madadin bawan Allah da ya ɗauki nauyin kawo mana wannan shirin mai albarka wanda muke masa addu'ar gidan aljanna shi da iyalansa baki ɗaya tare da addu'ar Allah ya sa masa albarka a kasuwancinsa amin summa amin da shugaban shirye-shirye Asma'u Sadiq Maman Safna tare da shugabanmu baki ɗaya Ahmad Garzali Yakubu ni Abu Abdullahi Umar Yakubu Ilu nake cewa ma'assalam
رمضان مزرعة فأحسهم في مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور رمضان مزرعة فأحسن في مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور رمضان مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور رمضان مزرعة فأحسن في مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا